والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha ɗaya ga watan murabiya ne ajiyar shekara ta dubu ɗaya da yuli da arba'in da ɗaya bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba mun tsaya aya ta arba'in da takwas a cikin wannan sura mai albarka a suratu maryam kuma mun tsaya a darasi na biyu za mu tashi darasi na uku suratul mu'minun afwan muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai kafin ma ya fara karatu muna neman abuwa jinkiri da muka yi akwai daura da muka karasa yau ta wato matasa da muke yi sannan kuma dalili na biyu ba za mu ce wajen tana ta neman mukullin babu ina wa kayan da na ajiye shi ba sosai wannan ma sai a rage su so ka hau insha Allah ta'ala za mu yi karatu ko na rabon kawai malam laraba suna cewa ma la yuraku kulluhu la yuraku jillu abinda ba tane shi duka ba kuma ba za a bar shi duka ba to wannan shine a kulli insha Allah ta'ala amma alkhairi ne zaman ma da aka yi na jira malaiku su ne muku salati suna yabon ku suna kuma yi muku addu'o'i na alkhairi na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين
Allah madaukakin sarki yake wa da kada aka yi namun kan kitab hakika mun ba wa annabi Musa alaihi salatu wassalam littafi da Allah ya haduna domin su shiriya bane da shi da ala annahu ba'atha rasulahu Musa alaihi salam Allah yana ba da labarin cewa ya aiko annabi da annabi Musa an ji Allah ya tabbata gare shi wa gawo Harun sai dan uwansa annabi Harun ila Fir'auna wa mala'ihi zuwa ga Fir'aun wato da ɗan tawagarsa bin ayati da ayoyi wa ni'ijati da kuma hujjoji addaniga masu nauyin gaske sai ce wal barahin al-qadi'a da kuma dalilai waɗanda yanzu sai dai mutum baya son gaskiya wa anna Fir'auna wa qaumahu istakbaru an ibrahim ba amma duk da aka jira wannan da mutanensa sun yi girman kai ga barin biyayya gare shi walin qiyadi li amrihi ma da kuma da baiwaiwa da umarnin bi kauni ma wajaraini saboda kawai wai mutane ne kama an kawar an karace umarnin mabiya wato bi rasata rusul min al-bashar kamar yadda al'ummomin da suka gabata suka yi inkari cewa ba wato dan me za a aiko musu da manzanni waɗanda suka mutane sai Allah ya ce ta jabu har kulubu gaba ɗaya zukatan su iri ɗaya ne kowane wato tawaga kowace wato zukatan su iri ɗaya ne wajen kiyayya ga wato annabawan da Allah madaukakin sarki ya yi sun to dalilin haka ne yasa ba a nakan lawa fir'auna wa mana Allah madaukakin sarki ya rakar da fir'auna da tawagarsa wa garaqahum fi yawmin wahidin ajma'in rana ɗin Allah ya rakar da su ya dilmiyar da su a cikin ruwa وأنزل على موسى الكتاب ألا يتوكوا على النبي موسى للتابي وهو التوراة فيها التوراة فيها أحكامه وأوامره ونواهيه في كما أتم التوراة أفي أحكام hukunce hukunce da wato umarni da kuma wato umarni da hannu a cikin attaura wanda zabura kuma za ga tasbihat ne a ciki cikin attaura da injila duka wato hukunce hukuncen nasu koda da akwai ba su da yawa amma cikin wato zabura ko tasbihatin tasbihi ya yi yawa idan azan kana karanta isa annabi daud za ga ana ga ma yana tasbihi har wato din tsaye suna tsaye to shine ma da yake gaba da ga mana cewa wala kada ake na mutan kitab Allah ya ce hakika Allah ya ba wa annabi Musa littafi a cikin suratul qasas cewa min ba'di ma halakna al-quruna al-ula bayan mun halakar da karnoni na farko wato masa'ira linnas dan ya zama hujjoji ga mutane wa hudan kuma ya zama shiriya wa rahmatan sannan kuma ya zanto jin kai ne na Allah ya tadakkaru na dan wato su yi jinjinti sai Allah yake wajen Allah da Maryama sannan mun sanya annabi Musa annabi Isa dan Maryam wa ummuhu da shi da mahaifiyarsa ayatan dukan su ayoyi daga cikin ma'anoni da ake bawa aya wato shine akwai ma'ana ta farko shine wato a mu'jiza to Allah ba hukuncin sarki ya sanya ta gaba ɗaya su kasancewar su a na Maryam da Annabi Isa ko shakka babu wato aya ce ne zaman kanta saboda ne Allah ba hukuncin sarki yana ba mu labarin cewa yana ba mu labari dangane da bawansa Annabi Isa dan Maryam da kuma na Maryam din kanta cewa Allah ya sanya su zama ayoyi saboda kasancewar su an halitta annabi adam mirgai da adam wala ummi an halitta annabi adam babu uwa ba uba sannan kuma ku rika hawa min zakarin gida unsa aka halitta annabi na na hawa tare da wato mahaifi kuma wato babu mahaifiya domin annabi adam shine mahaifinta amma waye mahaifiyar babu wato abu na biyu kenan wa kulika isa min unsa bila zakari shi kuma annabi Isa alaihi salatu wasalam an halice shi daga wata ba da mutu sai yake wa kuli ka basiyatu nasi min zakari wa unsa sauran mutane kuma an halice su ne daga wato namiji da mace to kasancewa annabi Isa min unsa bila zakari ko shakka babu aya ne in dai za a dauka annabi Adam aya ne na na huwa aya ce to shi ma annabi Isa alaihi salatu wasalam aya ce kuma me yasa ba ku yi inkarin na na huwa ba har kuke kawo su labaransa a littattafanku ba ku yin karin annaba adam ba wanda shi ba uwa ba uba sannan wanda take wato wa ya kamata ba a hankali idan amfani za a yi da hankali a yi inkari wanda ya zo da uba zalla ko wanda ya zo da uwa zalla domin wanda ta zo da uwa zalla tana da gurin ajiya wanda ya zo da uwa zalla shi ya wato shi yana da mahaifiya domin tana da gurin ajiya amma mahaifi ba ta ya za a yayi to ba ku inkarin wancan ba amma kuke inkarin wannan to shi ne Allah madaukakin sarki yake to su ma ayoyi ne kamar da wayancan na waye suka zama ayoyi sai Allah yake wa awainahuma sannan mun tattaro su annabi Isa da Nana Maryam kaga lokacin da wato ta samu wannan dina dina Allah ya ga mana a wajen nan cewa ba ta kada din duniya min duniyin makanin makanin shirkiya ko sai ta dace guri ne tsawo ina ba da suka ta bayani ina ne makanin shirkiya wasu suka ce ai makanin shirkiya shine wato Dimashka wasu ka ce shi ne Baitul Maqdis akwai ma da kace shi ne Masar Misr Egypt shi ne Ibn Kathir yake cewa shi ne mafi raunin zance a zantuttuka cewa tana wato ta tafi wannan Egypt ko ta ka babu wato Baitul Maqdis din ya fi inganci a maganganun da aka yi to wa awaina ba shi ne fata karar din duniya min duni min ijaba wa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha wajhan sawiya to da haka Allah ya ce ba a ja'a al maqabu ila bi ilmaka lati qala ya laita ni mitu qabla hadha wa kuntu nisyan ko nisyan mansiya fa ja'a al maqabu ila bi ilmaka lati tasaqadu ko tasaqid alayhi rudaban jariya to Allah wa rabbi sarki shine yake ga mana wannan ne gurin da suka je gurin da na da wajen da je ila rabuwatin gurin ne da yake jigawa shine al maqamul murtafi shine jigawa gurin da yake mai dan tudu wato idan bai lalle shi ba wadilin fadan in ma ba ruwa mai yawa ba to ko raba ce ta doka gurin za ga gurin zai samu wato conducive atmosphere da wajiri yake fada gurin zai yi kyau ba shi da matsala ko ba ruwa mai yawa ba saboda yanayin sa dan tudun da yake da shi shi bai tudu da yawa ba kuma bai yi kwani da yawa ba to ko yayyafi aka yayi shi irin wannan gurin Allah ya umarce shi ta je ta zauna shi ga ai za ga Allah madaukakin sarki yana gaya ba wato hujji ilayki bi jidda innaka la tusaqitu alayki rudaban jaliya ko kuma ka kashi sariya da Allah yake karkashin ki za ki samu sariyar korama kaga bayan wannan wato dabinan da yake samun danshi a gurin da yake duka ya wato ya annajuwa sai kuma ya zamto cewa a gefanta akwai korama ga dabino da za ta yi amfani da shi wajen abinci sannan kuma ga korama da wato da zarar ta buƙaci ruwa za ta to shine ila rabwatin za ta karani matabbatin guri shine a rabuwa wato za ta karani gurin da yake matabbaci wa ma'idin kuma mai idanun ruwa shine shari'a din na cikin suratul a suratul maryam shine wa awayahu ma ila rabbuhum Allah yake muka tattara su a gurin da yake jigawa ne za su kararin ma'abucin tabbata wa ma'inin kuma da ilaliyar ruwa sai Allah yake يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhar rusul ya ku taron manzanni kulu min al-ayyibati ku ci daga dada da ku ta halaliya wa amalu salihan sannan ku rika yin aikin kirki inni bima ta'maluna alim lalle ni masani ne dan gani da abubuwan da kuke aiwatarwa malamai suka ce a karkashin wannan ayar ka duba abubuwa da kyau annabi alaihi salatu wasalam kawai aka kira amma ka ce ya ayyuhar rusul ya ka ta yi ɗaya ne da yadda Allah maɗaukacin sarki wato ya kirawo annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam cewa inna Ibrahim kana ummatan qanitan annabi Ibrahim kadai al'umma ne to shi ma annabi alaihi salatu wassalam wato shi kadai ne ya wakilci annabawa gaba ɗayan su da manzanni shi za ka ce ya ayyu haruki wasu ma da suka ce a'a duk manzannin da suka zo kowanne sai da aka yi a kalmar shi za ne yake shi ne karshen annaba manzanni ya ka ƙara maimaita masa cewa ya ayyuhar rusul ya ku taron manzanni ba kansa aka faɗa ba kowa an gaya mana ta halal to anan ne za ka gane inda shaytan da ya gane wannan kamar da yake hadisi da hadisi cikin wato cikin arba'un hadisi da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa Allah ya umarci wato bayi kamar da ya umarci manzanni sai ya ayyuhar rusul kullu min at-tayyibati wa'malu salihan to idan janyo wannan aya cewa ya ku taron manzanni ku ci daga da'a sannan ku yi ayyuka na kwarai duk yadda za ka yi a tasarrufinka na kasuwanci ko kuma na aiki a ma'aikata ko wani aikin hannu karka take haram ka rika girmawa shi ne kulumi na tsayi bai idan ka bari haram tana girmawa to za ka rayuwar ka yadda za ka kare wanda za ka hatta masu aikin hannu illa da ke nan ya shigo gurin su za ka kai yanzu misali zan baya za ka kwararren tela ya kware ya iya dinki ya tara mun mutane amma inda gidan zai bai illa gidi zai ma alƙawari zai saba wai waje baka fita halal din ba duk da cewa kai za ka yi domin zai sa ka yau ka zo wannan kuma yana da yake jawo wanda yake za haram ka shiga idan mutum ya zo ka iya aiki yake kai wanda zai kace ka jibi wata kila a kwana goma za ka gama shikenan zai ka zauna lafiya idan ya zo kafin lokacin da ya kai na ba ka iya marwaya aka sabunta shi ma wani kuma kai za a ba ma sai hukuma ta shiga ya kware biyayya a sai da wani lokacin mutanen mu suna cewa gwara ka dauko kabila ka dora shi akan wato wayannan abubuwan to yana da cikin wuraren da ke danye mana illa ya ji ko ina wanda yake aikin hannu kwararre ne to ba zai yi a ranar da aka yi alkawari da shi mutum gidan ya ji ko ba za ka ta halaliya zalla ba wallahi sai haramta ki ballantana wanda zai yi idan kuɗi ne da shi zai ce akwai bawan Allah da ake gaya mu na gaya muku mai kuɗi ne idan ka zo rance gurin da yana nan ya fi kowa kauɗi kuma yana yau kauɗi ina yawan jin sa a media yana da kuɗi amma aka zo rance gurin zai ce za ka ɗora mar interest kuru-kuru zai gaya mu in za ka rubu masu kuɗi ne ke zuwa rance gurin ka miliyan biyu zai ce to dubu wani biyu za ka kawo shi ne kawai akwai kuma wanda aka gaya mun yanzu wani ma'aikacin banki da muke karatu da ya ce yana zuwa kayan cika ya ce akwai wani bawan Allah da ya gaya mun junansa a manyan garin shi wata biliyan da yake da yawo take kawai baya taba ta kawai idan ya dauke da ta shekara a wannan banki sai kuma bai da wannan banki kafin shekara ta zaje za a zo mu je kiran abin ko miliyan goma shi ne kawai abin da yake yana nan biliyan goma nan ta fi shekara goma ana biya ta a bankuna yanzu wai ya gano wani banki an ga mun sunan banki wai sun kuma da interest ya cire kudin sa daga bankin ya mai ta kuma dan Allah ya mutum ya rika tunanin zai hadu da Allah alim alim rubaban dai Allah ce waye fa in lam ta'zanu fa fa in lam tab'alu fa azanu bi harbi min Allah wa rasuli haka Allah ya rubuta sarki ya fada cewa duk wanda ba zai daina cewa ruba wato in shirya zaki fada da Allah ya shirya fada da Allah ya shirya ne wanda kaje yana cewa ruba da gaske to ya shirya fada da ya cewa Allah ya zo ya shirya to saboda haka ko ta ina za ka gani wato ki dan bare bare ya ce halal jalla ba halal jalla wanda wanda ake ba mu labari shi wai zakati zai fita amma sai wa Allah wani idan yanzu ka zo kana neman taimako cewa ba ka da lafiya za a yi ma aiki dubu goma ba zai cewa komai ba sai zai ɗauko amma zai shige ɗauko yota ɗin da zai rubuta ten thousand watan kaza ga watan kaza da wani ya zo ya ce a ta abu masallacin mu ba ta wani sai ce nawa da dubu ishirin ba ba mutu sai ɗauko ruwa ya ce rubuta da lokacin da ka yi zai to Allah ka kwashe a wayannan sauran ku shi ne kawai bayan Allah ya kwasa a nan shi kuma ya da sauran idan kuma ku ya biyo Allah ba shi zai fito na kara shi ne kawai sai Allah yanzu Allah yake yi ba shi domin biya ba mutane ke ke mako saboda haka shi ba zai bayar a dukiyarsa ba a ta Allah za a waya kaga dai abin da aka ce ɗaya daga cikin manufofi na ture gaba tsakanin mai kuɗi da talaka domin akwai wannan shi za ka ce aka ba talaka kuɗi domin in dai mai kuɗi ne kai haka kawai za ka yana wani talaka a wajen ke yi yau wato kana so ka zauna lafiya ka rika wajen shi za a Allah yake a ba su saboda akwai wannan ƙaji mun tsara da yana nan haka kawai za ka wani yana jin ga wani abu zai sa ya gamu da kullum wato wani da wani ta da'ira za ta same su wata musiba za a ko da ya bayyana a duniya sai Allah ya tsara ba ga nufi kenan yanzu ya gobara ba sa koyi ka ji ana ta murna ba sa fitar da saboda ko ba kwa ji sai ka talaka sun haɗu suna wai zakka ne ba ya kwari shi sa gobara ta kama ai zakka zakka ce ba a yi a san da shi sa gobara ta kama shi tunanin talaka kenan duk inda aka yi gobara ba sa fitar da sai Allah ba zai jarabe ka to saboda wannan jinnin sai Allah ya ce ka cire zakka ka ba wa talaka shi ke nan kayi maganin sa bai kare ba ne ki so da haka kulumi na tsayi ba ki kowanne bangare kowanne irin aiki kake idan ba ki shi ne gaje ka kyau da jin goma wai a lokal gamba ne zallar anan din ce ki dan bane bane ki so sai goma sai in lokal mutum hannun na yake wai an mai da shi lokal gamba inda zai ci haramun zalla wani kuma za a ga ba ma yanzu a ce sau biyu to wallahi wa'annan yana ɗaya da abubuwan da duk cikin nan da ya fi ya zage ko ta ina ka je karanta ibnu qayyim da kyau ka ga irin abubuwan da ya kawo matakai karko wajen kira da kai jama in ka tsallake wannan sai ga wannan kana tsallake wannan sai koma wannan in ka koma haka je ba akwai inda zai je ya zai ga ka zama nasu zai kare ka kuce bugawa ba ba ka ƙara biro ba to sai ya biyo mata gurin sana'arka kawai ai ta mutu da kai a zo wannan sai ga wani akai riga da wani sai kai zuwa biyar zuwa biyar bai yi ba in mai gyaran rediyo ne ko kai ka je ka tarar ya cire wani abu ko gyaran electronic ya zare wani abu in ko gyaran waya ne in muka wasa shi ma ya cire ba shi ba ya sa ba wani kana fara waya awa biyu sai sauka duk da ana yi isa wani wani wani bai rabiya ya taba ba wani gyara a fage da ya ba shi gyara kullum alƙawari a ce sai da rijiyo ne yana gano shi kullum ya zo sai kuma ya ciwo baya kullum yana gano shi wata ran kawai zai fara sallah saboda ba yadda zai yi zai fara Allah akbar sai wannan kawai ya tsaya a kan da ya buri ne ya tsaya a kan sai ya ce Allah akbar zai ce karya sai Allah wani mana ya ce karya karya yake yi mana domin ya san ba haka ake sallah aka yi rika sallah yana da yana kan sai duk ya gaba yake ƙarya yake kawai ba shi rediyon haka wannan ba duk da kima ba ce ta addinin mu don ai kima wajib da kima ce kuma me yana fara sallah dan Allah to shi za a ga wani ya shekara ashirin a gurin bai tsina da komai ba ashirin ba wanda duk abin da kake yi shekara ashirin ya kamata a ɗan ga motsinsa ko yaya amma na ganke ya shekara ashirin to haka dukka yawanci mutanenmu da masu sana'ar hannu da masu aikin gwamnati dukka yawanci gidan yara a ko'ina Allah to shine kullum na ɗari ba da duk annabawa an gaya musu ku ci tsarka ta wa amadu sali an ku yi ayyuka da kwarai inni bi ma ta'malu na alim ni dangane da abubuwan da kuke aiwatarwa ko shakka ba ba Allah wa mutum sarki yake alimun bi masani ya Allah yake وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون الله ولو كتير ذلك وإن هذه أمتكم لما يوانا الأمة تاوكم ummatan wahida al'umma ce guda daya fasara ta farko ke wasu da ce wa inna hadihi ummatukum lallai wannan millat ku hanyar da kuke kai na tafarkin da kuka dauko millatan wahida wato millat ce guda ɗaya dole wasu kuma ta ce wa inna hadihi ummatukum ai wannan addinin nan addini ne guda ɗaya kan wa ana rabbukum Allah madaukakin sarki yake kuma ni ne ubangijinku فاتقون كتيارين يلا يدين
فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حب بما لديهم فرحون Allah madaukakin sarki yace ba ta kawo aurahum je suka dadda al'amuran nan bainahum a tsakan kanun su Allah madaukakin sarki yace wato zuburan kaji kaji ina za ku kowa bai mu bangaren yake wani ya ja wai shi kungiyar su kaza wani ya yi kan shi ma wai ɗan jika kaza yake wani ya haka gaba ɗaya al'ummar mu ta rikice bayan idan ka mutu kai kada ya kai ka kabari iya addinin da Allah ya turo annabi alaihi salatu wasalam iya wannan addinin Allah zai tambaye ka amma wallahi a lokacin yanzu wata sauka muka je na je satin da ya wuce wani bawan Allah yake kulwan na uku ga walidanmu da walidan walidanmu da malamanmu da malaman malamanmu da haka da kakanninmu da kakannin kakanninmu aka yi kawai sai ya faɗi wani malaminsa sai ya ce kulwan na uku wa shafi ga malam wani ni hankali na ya kasa karɓar wannan ya duk duniya kai wasu uku kuma shi kadai kai wa shafi tsakani da Allah to wallahi a tasu sai da yake bar kaza inni za ku sha yi sai da wajen minti goma yana baki kai al'umma kuma mu ya ce duk wani wallahi ku gaba ɗaya mu wannan tsere ce matsalolin al'umma ce babu ka ta gane ba ina ya kamata mu rusa cewa annaba din da zai tuna mu shine kuduwa fitila kowa shi ake so kowa ya kalla shine fitila kuma shine da aka kalle shi duk ba hayaniya a cikin addini ba wani hayaniya da ba za ka rike ganin ana rubuwa da mutuwa ba mu wa aka aiko mana kowa ya yarda annabi alaihi salatu wasalam to abin da ake nufi da yarda da annabi alaihi salatu wasalam shine da'atu bi ma aba wa tasdiquhu bi ma akhbara wa tinabu ma nahaa anhu wa zajara wa an la yu'badu Allah illa bima shara'a kuma ba wani mutumi da za ka ga wani yake kariya ne to akai mu biyayya ce abin da yake umarni ka gaskata shi abin da ya bada labari ka nisanci abin da ya hana ka kuma ya tsoratar kada ka bauta wa Allah sai da abin da yake kai dan Allah ne abu fada nan ni da kai da su zuwa mu fada ba hayaniya ka kwata kwata ba abu domin kowa yana sa annabi kada ce wani baya sa annabi kowa yana sa shi to annabi annabi da annabi ya yi dai abu fada shi ya abu da Allah abin da annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai a zauna lafiya domin idan ba ka dauke ka anan makabartan mayan da suke aka kai ta yamma ba ruwan Allah da gidan zuwa ka taso ko a wani gari ka taso ko kabila kawai wannan tambayoyi objective objective da za a baka option tutsin da za a yi menene addinin ka ne waye ubangijin ka me addinin ka wa aka aiko ma shine ba za a kuwa aka aiko ma ba wani malami da za ka faɗa duk duniyar nan sai annabi alaihi salatu wasallam to me na hayaniya babu babu saboda haka wannan shi kaga Allah yake kullu aidin kowace kungiya limala da yin farihun suna farin ciki ne da albari da abin da ke tare da kowa yana ganin nasa na kungiyar sa ya kuna wani shine irin da muke kowa yana ganin abin da yake yi a kungiyar sa ya kuna kungiya kaza ni da rami ta samu matsaloli amma duk yadda za a yi mutum ya yi kokari ya ga abin da zai yana koyi da annabi alaihi salatu wasalam sai ka zauna lafiya ba ruwanka da hayaniya idan wani ya rike wani abu a'a to ya kai mar addu'a Allah ya sa ya gane kawai Allah ya gane da amma dai ka fahimci cewa ba a yin addini don wasu su ji daɗi ana yi ne don Allah ba za ka yi addini wai don gidan ku su ji daɗi ko don unguwar ku a'a sai don Allah yana so a yi kaza sai ka zauna lafiya to kullu hizbin bima ladayhim farihun kowace kungiya tana alfahari ne da abin da yake tare da ita abin da tana ko tana ganin ya fi na wancan kungiyar wannan kungiyar ba tana ganin a na ku ba daidai ba ne shine namu haka sai Allah ya ce فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشكرون Allah wa rabu cikin sarki yake bazarhum ka kyale su fi gamrake cikin wato dilmiyar su gamrake ne cikin dilmiyar Allah ko kuma fi ghayyin cikin wato halakar wa dalali da fatan hatta inda hatta an lokaci yayi kyale su kawai lokacin da Allah zai halaka shi ne fa bayyana likafiri na amhilhum ruwaida ko kuma inda Allah yake cewa zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal fa sawfa ya'lamu kyale su su ta jin daɗi a duniyar nan wato sannan buri ya wato ya wautar da burin da suke fa sawfa ya'lamuna da sannu za su sani to shine al-jahil Allah yake a yahsabuna annama numiduhum sai kina tsammanin abin da nake kara muku shine wato madadi ba madadi ne yan wasa ba ba yau wato shine a yaka gona annaba numiduhum bi kin suna tsammanin madadi karin da muke musu min malin na dukiya sun za ga bulge da yanzu kullun dukiyar ta haɓaka da dukiyar da Allah yake ba shi wabani ne da yaya da suke da su sai ga mutum yana da yaya ayyanka goma ko ɗaya da mutu ba ga kuma dukiya ba shi da matsala cewa waina wanda muke mutu alheri ne Allah yake nisari a lahum fil khairat ai muna gaggauto musu da arziki da khairat wato wato dukiya gaggauto musu da larabar su na lahira ne shine balla ya tsaro na amma ban san wannan ba idan Allah yake cewa na da aktaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabin nahnu azaka kawayannan albarin cewa mun fi su su da suke cewa musulmi ne su mun fi su yawan kaya mun fi yawan dukiya kuma ba wanda ya je mana azaba domin suna da kuɗi suna da yaya suna faɗar wayannan kalmomi ina Allah ya ji ba la tu'jibu ka amwaluhum wa la auladuhum kada dukiyoyin su da yayan su rika kayatar da kai inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayati dunya kada Allah mara hukun sarki yana nufin azabtar da duniya a rayuwar duniya ko kuma inna ma nuri lahum yazdadu isman mune musu jinkiri ne don su ƙara zunubi akan wanda suke da shi da inda Allah yake bazarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin yani ni da waɗanda suke karya da wannan zancen dina alqur'ani sanastadrijuhum la mu kai musu istidraji min haythu la ya'lamun ta inda ma wasani wa umli lahum Allah yake inda musu dago inda musu jinkiri inna kaydi matin lallai azaba ta ko dabaru na masu ƙarfi ne akan su shi ne Allah madaukakin sarki yake wani fadarhum fi gawratihim hatta yayi ta kane cikin cikin ruɗin su har zuwa wani lokaci a ya sabu da kin suna tsammanin Allah ma nuni don biyi bin malin wa bani mutari'un fil khairat mutari'un lahum fil khairat mene muke gaggawa ne wajen kawo musu wato muna gaggauto musu da mutari'un lahum fil khairat muna gaggauto musu da arzikin su na lahira ne wallahi tsauruna amma ba san wannan ba sai Allah yake إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون الله هو الذي إن الذين هم لن يودن من خشية ربهم دنجل دورهم وبنجلهم musfiquna suna wato wato suna tsorace shine musfiqun ai hum ma insani wa imani wa amalihi musalih dukka kyautatawa da suke da imani da suke da Allah amma a burbuta suke za ka gabata kake jiki cewa lallai aljanna za su sai na Abubakar ai yana da isar da ake kawo cewa da bai sakan kace dan aljanna bane in ya da kafa sai a cikin a wajen har sai ya jira duk da ba certificate da ya rika samu a duniya to duk wanda yake da tsoron ubangiji mana wajen sarki za ga yana bainar qawli wa raka bainar kauli wal raja ta ɗaya daga cikin wato tuhuma kenan tuhuma kenan da wasu ke yau suke cewa ba ke yadda akwai azabar kabari ba irin mu'tazila da yan ba Allah suka ce dan me za za a ce annabawa a kun ji su ranar alkiyama kun ji da dalilin ko kuma a ce ga wasu an ba su certificate na aljanna amma kuma wasu na jin tsoro suna jin firgici na zuwa lahira me za kana da certificate za ka rika tsoron ka ko wannan dalilin ke kawo to kaga yanzu a mutunce a mutunce ko level coordinator ko examination officer ɗin da kai kaji sai ce injiniya ya kaci jarabawa ai insha Allah ta'ala za ka kana murna amma tsoron ne shi da wanda ya rubuta jarabawa an sai ka je ka ganta ido kuru da kuru an kaje sannan kuma sai ka ƙara ƙarfi bainin kaucewa da jani to kamar irin wannan ne cewa duk duk level coordinator ko examination officer ya gaya ma cewa kuma ka san ba mai magana biyu bane yace ma kawai wato yace ma ka ci jarabawa ai ka ci maki saba'in da biyar ba ya gaya za ka yi ta murna amma wallahi a gurbe wata kila ba saboda firgici ka kasa gaya wani amma dai kana murna rabi da rabi kana murna kana jin tsoro ran da aka ce an kafe ba zai zauna a gida yana cewa shi kenan ya ci ba da gudu za ka yi wata kila yana cikin alsabi ko nan awwalu to irin wannan Allah madaukakin sarki cewa ya dawo da na ragaban wa rahaban wa kanu lana kaji suna roƙon ubangiji ragaban suna masu kwaɗayi rahamar Allah wa rahaban da tsoron azabar wa kanu da na kaji amma su suna kare da wannan kuma da mun faɗa da yakin da dalilan cewa ba azabar kabari ta tayi Abuja ne ai kowa ya da mutum to tunda kan wuta ne a je a haɗo kabarin sa yanzu a sa hannu a cikin kabarin a gan za a kone wai shi ba nan dalili ko ka samu wani dan kanjilan ka dan yi ka jefa a cikin kabarin bayan minti goma ka zaro ni ka gan ya gaji da Allah ka ji sai ba su wasila wasu ne dalilan da yake nuna cewa ba azaba kabari ba kaza ba kaza ba kaza shi ne Allah bada mutum sarki yake ce su masu imani wato min kashiya tirafihin mulki ko saboda tsoron ubangiji kullum a burgiji wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun su ne kuma waɗanda suka yi imani da ayoyin ubangiji wallazina hum bi rabbihim la yushrikun sannan su ne waɗanda ba ta yi wa Allah shirka har ka take wani ya yi ma dabara saboda kana cikin wata matsala ya sa ka kawo dukiyarka a ji a yi kulumboci kar ka soma kar ka soma cewa ya sa ka wasu abubuwa ko da ka ga wani abubuwa da kire kire to wallahi istidraji Allah ya wa jarraba kai kawai ya kale ka idan ka take kowa zuwa ga Allah a haka gaba ɗaya imanin ka kai barin ka wallahi ka gama sai rabon ka da lahira a lahira ba ka da komai yi za ka da azo mu wannan sai Allah ya kisa ka ga wani ne wannan dina ne dina ma a kai shine waɗanda suke bada abin da suke bayarwa shine ne dole suke bada ma a to abin da suke bayarwa wa qulubuhum wajlatun ta suna bada zakatu bada sadaka su kyauta amma zuciya suna burgi ba ma sai ba wa Allah rance a gurbin zakka ba suna cikin burgi to Allah ya sa Allah ya karba biliyan goma ce ya fitar da wato kaza biliyan ɗaya da dubu ishirin da biyar misali ko dubu ɗari da kaza ya fitar a cikin dukiyarsa amma kuma yana burge shi cewa Allah madaukakin sarki ya karɓi wannan dukiya annahum ila rabbihim raji'un saboda suna jin tsoron cewa zuwa ga ubangiji su za su koma Allah ya ce to ba su wannan subobin da aka lissafa guda hudu ko biyar a sama ulaika yusari'una fil khairat shine masu gaggawar yin ayyukan alheri wa hum laha sabiquna suna rigegeniya wajen yin alheri duk lokacin da aka ce ayi kaza na alheri da gudu ne kokari ya je aiwata a bar kaza ba shi da gudu za su bari to wayannan su ne waɗanda yake subobi masu alkhairi suna ganin ya kamata mu tsaya dan yanki 40 ko 40 ma abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah wa ta sarki da ya ce mana kana ko wani da sunan sa kyawawa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon bunda Allah ya nuna mana karya karya ce babu ikon guje mata اللهم اعز العافيه وقامنا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خالفك واتقاك واتبع عباك يا رب العالمين الحمد لله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين